tafiyan nan wallahi ba abin da za a yi shi alqur'ani bai riga ya faɗi shi ba babu kuma suturan da mutum zai dinka in an duba hadisin annabi ba a same shi ba kaga kuma za Allah yau rabansa da duniya nawa ne shekara dubu ne yau da ɗari tara da shekara da ɗari uku da da tis'in da shekara bakwai raban manzo Allah da duniya kenan shekara dubu da shekara ɗari uku da tis'in da bakwai kuma amma abin da muke hata rigan mu hata abincin mu hata tafiyan da mutum zai wallahi manzo Allah sai da ba da labari yace ga yadda za a yi to mu yanzu in mun mutu na gaba waɗanda muka haifa jikokinmu su ma in sun zo da nasu al'ada da sun duba hadisin manzo Allah sai su ga abin da za su aikata tun manzo Allah ya riga in kirki ne manzo Allah ya yabi masu yin in sharri ne ya riga ya la'anci masu yin ya ce kuma a bai to sai dai shedan yana na dan manzo Allah ran da zai bar duniya Allah sai da ya nuna masa bakin abin da za a yi daga ran nan har tashar kiyama sai da Allah ya sanar da siyasa shi ko sai da ya sanar da sahabbansa kuma suka dinga rubutawa suka dinga rubutawa dama manzo Allah duk zaman da yake tun yana da rai da lafiya daga lokacin da ya zama manzo bakin dama da ya zo ya zauna ga masu tawada da alƙalami da takarda magana duk da ya faɗa sai su rubuta bai taɓa yin magana ba a sata a takarda ba dan Allah ya riga ya ce masa ma duk ba an hawi bayan magana ta sare sai abin da Allah yake so sai abin da Allah baya so magana su kenan cewa in an yi kaza Allah na so in an bar kaza Allah baya so a bari in an yi kaza Allah zai ba mutum aljanna in an yi kaza Allah zai wa mutum azaba haka manzo Allah in ya zauna dare har bacci ya kama shi shiga gida in ya je gidan ma ba kwanciya zai matansa kuma sai su kewaye shi nan ma ya kame musu wa'azi kar ku yi kaza kar ku yi kaza ubangiji ya ce da ni kaza ran isra'i na ga kaza sai dai bacci ya raba shi da wannan dama haka ne to kun gani yanzu abin da zai fara lalacewa rashin wa'azi nan gaba ba masu fadar bare waɗanda suke aikata su san abin ba kyau dama babban shari kenan wani na da imani yanzu haka wani wallahi yau in ya ji abin da yake haramun ne yau sai ya kai to in bai ji ba fa kaga sai ya kai abinsa yana zaton abin mai kyau ne shedan kuma na kawata masa yana wannan dan wannan ai ba komai Allah kiyaye mana to kun ji wayutuna zakata waɗanda suke ba da zakar dukiyarsu wa hum bil akhirati su irin waɗannan sun sakankance ranar tayar kiyama gaskiya ce to ulaika ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun
masu tsaye da sallah da haƙoƙinta ɗin nan akan wakati domin kaga sallah a maimakon idan kuna da masallacinku alal misali akwai masallaci da kuke taruwa ku jam'i ka san ubangiji ya yi horo cewa idan dai tsakaninka da masallaci bai wuce gida arba'in ba in dai za ka yi sallah ka je masallacin don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata li jaril masjid illa fil masjid ba cikakkiyar sallah ga wanda ya makoci masallaci sai da ya je cikin masallacin aka ce ya rasulullahi to ina ne makocin masallaci yake wanda katangarsa ta dingina da masallacin shine makocinsa yace la yace arba'una daran jaran yace gida arba'in tsakaninka da masallaci duk makotan masallacin ne gida arba'in waɗanda suke in dai an yi kiran sallah sun ji to lalle su zo masallacin in mutum kuma ya zauna ya sallar a gida ko ya shirya zai je ya samu Allah ya zama musallina kaga munafukai sai a gida suke sallah aka ce ya rasulullah menene alamar munafukai ne yace na kin masallaci mutum ba zai je masallaci ba sai ce a gida zai sallah to wace daraja ce da kai ta wuce ta manzo Allah idan ka ce a ni ina zama a gida ne dan na san farillar sallah na san sunnar sallah na san kabli na san ba'adi ka kai kamar manzo Allah a sanin waɗannan ne shi aka ba wa sallan ka samu kai ma shi aka ba hukuncin sallah mu ma muka samu manzo Allah baya zaunawa ya sallah a gida ba taba gani ba sai dai larura sai ran da aka ce zai bar duniya ran nan ne ya gagara ciwo ya hana shi fitowa nan ma sai da ya fito ciwo da ya hana shi fitowa har abada in za a yi sallah da kun yaki da ana tafiya da ana gida manzo Allah lokacin nan biyar abin da yake dukan an wazuna dama fitowa sai mutum ya zauna dan munafinci kawai dan kin Allah ya zauna a ce wai a cikin gida zai rika sallah sai ka ce mace wallahi mata su ne Allah ya yi musu izini su sallah a cikin gida ubangiji ya ce mace ta sallah tsakar gidansu ya fi ta sallah zauren su na na biyu na kofar gida mace ta shiga rumfarta na falo ta sallah ya fi kuma ta yi a tsakar gidansu mace ta shiga ɗakinta ta sallah ya fi ta yi a falo lada mace a cikin ɗakin kuma ta lulluba ta sa riga ta sa zane ta lulluba ya fi kuma ta yi a cikin ɗakin bata lulluba ba sannan inda daddare ne ta kashe fitila ta sallah kuma ya fi ta yi fitilar lada ashe mata sutura ita ce darajar shi yasa nasara kaga ya zo ya hana yanzu sai ga mata yanzu ga matar aure mijinta musulmi ita musulma auren sunna ta kawo mayafi ta yafa dantsanta da kwanduwar hannunta suna waje sharafarta tana waje tana nuna wa maza ta ji fasika shedan kenan ya zo ya karanta mana mu bar waccan hanya mu kama wannan Allah ya kiyaye mana inna shaytana lakum aduwwun fatakhizuhu aduwwan Allah ce shi dan mukin ku ne in kun wasa ba ku rike shi muki ba sai ya kai ku ta haka Allah ya gaya mana kaga ta hanyar da yake tukullo mana Allah kiyaye mu to ka gani dama alamun munafiki kenan kin masallaci wanda ya lazamci masallaci manzo Allah ya ce fastahidu alaihi bil iman duk wanda har abada za a yi wazna ka ganshi a masallaci ku shaida shi akan mai imani wanda baya zuwa kuma komai karatunsa komai takawar da ake zata masa akwai munafunci a zuciyarsa da yaƙi zai zo tsakanin musulmi da kafirai sai ya je ya taimaki kafiran saboda yaƙi masallacin dan manzo Allah ya ce alaikum bil jama'ati na kore ku ku kama jama'a da kyau in duk ga jama'a musulmi sun taru a gan ku a gurin nan girma yake me ka gani yanzu kai ne aka ce da kai kai babba ne eh girman mutum kuwa a wajen Allah tsoron Allah ina akramakum inda Allah ya tace ku haka Allah yake ko yanzu idan dukiya ce a duniya akwai kamar manzo Allah ne babu wanda Allah yake masa in yana so dukkan dutsen da yake kasar hijab gaba ɗaya kasar dutsen maka da na madina inda alhaji anan ya ga kasar da yanda Allah ya mata ruwan dutse Allah yake to a zama da shi dinari da azurfa a bashi gashi nan daga ƙasa ka san wani dutsen daga nan a cikin maka wato kamar dutsen a baku bai su da na uhudu an ce a ƙasa sai da suka kai ƙasan bakwai amma Allah ce in manzo Allah na so ya zama dinari ya ta ci yana abin da ya ga dama kuma hata da kiyama ba zai kare ba ka san ba mai dukiyarsa ya ce a'a ga sani ko dama kowa ya samu sani ta hanyar sai samu ko ga mulki kuma in sarauta yake so duk duniya gaba ɗaya da lahira da sama da ƙasa Allah ya ce halitta babu kamar sa akwai mulkin da ya wuce wannan to sai mutum ya zauna dan Allah ba shi darajar dukiya ko sarauta ba ya zuwa ya tambayi addini shi ko ana tsoron sa ba za a gaya ba to yanzu wannan mutum in ya je lahira wane ne zai zo ya tare masa in Allah yake a tambaye shi kun ga ashe jama'a alaikum bil jama'ati inda duk ake karanta alqur'ani mutum ya je gurin in ba ka da damar zuwa ka ɗauko malami wanda ya yarda dan kansa ya zo gida ya rika koya ma addini bakin darajar mutum kenan yanzu haka alal misali ya zama kai ka iya sallah sai ga mutum da riguna ya haɗa fara da baka ya yi naɗi ya sa takalma masu tsada ga agogo ya sauka akan mota da zuwa a wajen alwala da ya kama ruwa dama da ya ɗauki buta sai kwacaf kwacaf ya haɗa da hannayen nan gaba ɗaya so mutum ya wallahi duk suturan nan sai ka ganshi tsirara yake girman sa addini ko da iya addinin ba me shi ya haɗa hannun dama da na hagun tun daga alwala kaga duk girman nasa kai a wajen ka bai da tunda addinin nan shine Allah ya wa mu dansa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko Allah ya ce da mutum da aljan ban yi wasu dan komai ba sai dan su bauta ba kuma bautar ba a yin ta da san rai farifu ni kabla an tabu ka nemi sani na ji Allah sannan in ka sani sannan ka bauta ba to mutum ya bautawa abin da baka sani ba an ce maka Allah baka san Allah ba manzon Allah baka san shi ba addinin naka baka san shi ba to inna akramakum inda Allah take kun girman mutum tsoron Allah tsoron Allah kuma ba yiwo haka kawai saki sai ka san Allah ka san alƙawarin sa da yace zai sannan ka ji tsoron sa to jama'a mai koyi da manzon Allah shine babba a dukkan abin da Allah ya halitta bai zauna ba cikin ilimi yake neman karatu shekara 24 haka manzo Allah shekara 23 malaika jibril na koya masa alqur'ani yayi gumi idan sa ya juye malam jikinsa na rawa sai yana na Aisha ta kama shi tarike in tarike shi yace kwantar da ni ta kwantar da shi yace da sirni ya Aisha zammilni ya Aisha lullube ni sawuna da kaina gaba daya ta dauko bargo ta kifa masa saboda wahalar karatu yanzu a cikin mu akwai wanda zai je wahalar karatu har idan sa ya rika juyewa dan an ga masa wani wani kalma kowa cikin sauki zai dauki karatun manzo Allah in ya so nasa karatun malaika jibril ya zo masa da shi wallahi idan sa sai ka ce ayya su maiki jikinsa kuma gumi sai ya jike dukkan rigarsa sannan ya ce ya Aisha tu dasirni shine ubangiji ma har ya kira shi ya ayyuhal mudassir din nan saboda yawan cewa dasirni ya Aisha saboda azabar wahalar karatun shekara 23 kuma yana fama da wannan sai mutum kawai ya shimfiɗa ya zama sa ya ce kuma shi musulmi ne an kuma bar da musulunci wanda kuma Allah duk ya zana mana ita wallahi abin da alqur'ani ya faɗa ba ƙarya a cikin sa in mutum bai ganshi ba to zai ganshi Allah shi yin to jinkiri da sallah babban sharri ne jama'a kar mu rika jinkiri kaga idan ka ga limamin ku mai jinkiri da sallah ne kar ka kishi domin an ce falalar wakati ta fita jam'i idan dai ka ga wakatin kamar azhar karfe daya daga nan ake so masalla azhar karfe daya idan ba a yi karfe ɗaya ba ɗaya da rabi in ba a yi nan ba karfe biyu idan karfe biyu da yi zuwa biyu da kwata to in dai ka ga liman har zai wuce wannan zamanin to tafi kai sallah ka kai ɗaya ka samu falalar wakatin to amma ɗaya zai akan tsakanin wannan zamanin to kai kokari ka je a yi sallah dan za ka samu falala ta jam'i za ka samu taka za ka samu lada taku ɗaya daga inda kake zuwa masallacin kafa dama lada goma kafa hagun a shafe ma zunubi goma inda ka zauna kuma ana rubuta ma lada jikin kowane mutum ɗaya kuma albarkarsa za a rubuta ma lada goma sha biyar biyar adadin mutanen kun ji irin waɗanda Allah yake yabo kenan to su ne fa waɗanda suka kiyaye wannan alahu dan suna kan shari'a inji Allah min rabbihim wacce ta zo musu daga mahalicin su wa ulaika irin waɗannan humul muflihun su ne ma samun aljanna kuma Allah ya sa mu na cikin su to me kace ومن الناس من يشتري دعوى الذي في الضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
Ubangiji yake ba mu labari halayen mutane tun zamanin da Alkur'ani yake sauka har zuwa yanzu har nan gaba kuma irin halinmu. Allah ce akwai daga cikin mutane man yashtari lawal hadisi wanda zai je so zancen wasa zancen wasa zai je so da kudinsa ma yulhi minhu amma yuna wato abin da zai shagalar da shi daga abin da aka dora masa sai so shi me yasa yake so wa lidilla an sabilillahi dan ya badda mutane ga barin hanyar addinin musulunci bigari ilimi ba tare da wani ilimi ba wa ya tafi zuwa huzuan ya rike mutane kuma da wannan abu da ya so akan ba ya rike su akan ba abin da ya so din nan mazu'an biha yana kuma izgidi da ayar qur'ani to irin waɗannan masu wannan takaddu ulaika lahum azabun muhinun ran tashi alkiyama Allah ce za a yi musu azabar wulakanci wato shine mutumin da yake so wannan din a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai je wato in an zauna akwai waɗansu takardu da ake sayarwa idan an so su akwai labarin rum akwai na farisa akwai na kisra akwai labarin tsuntsaye akwai labarin itatuwa sai je so wannan littafin sai zo kuma yana sayarwa da mutane sai zo yana sayar muku babu Allah ya ce ayi kaza babu Allah ya ce a bar kaza babu cewa in mutum ya kaza Allah zai bashi aljanna in ya kaza Allah zai mar azaba duk littafin gaba ɗaya babu wannan ciki sai je so su tun sai tara sai ka zo ya sayar ma to zamanin da ka zauna kana wannan karatu banda nishadi me zaka yi daga zancen mata wanda za a yi sai zancen wasa sai zancen wani dambe sai zancen kokawa shi za a shirya a ciki sai tsuntsaye kuma sai dabbobi to me so irin waɗannan yana sayarwa da mutane to wannan Allah ya ce zai masa azaba ta wulakanci azabar wulakancin nan ko ita ce abin da za a yi masa wato har da wanda ya saya kuma in ba kaji yanda ake wato ubangiji yace azabu mutumin din nan sai a dauki hannun mutum na dama a sa malaika ya buga ma gidin sai ya fita waje sai a lankwasa nagun a bugo ta ba sai ya fita gaba kafar dama a sa ta ta gaba sai ta fita ta hagu kuma a lankwasa a kullo da ita an dunkule mutum kenan sai Allah ya ce da malaika to a jefa shi a wuta irin wannan littattafai yanzu a ce akwai sauransu to ya kaga mutanen mu za su a ce akwai littafin da ba Allah ya ce kaza Allah ya ce a bar kaza da kuma labarin tsuntsaye da garuruwa a ce akwai su cikin ma'aikata ba za mu iya su ba saboda imanin mu ne ko to kaga a wannan zamanin su takatun suke tsaye sai kuma in manzo Allah na karatu alqur'ani shi kuma ya zo waje ɗaya ya zauna yana ta aina ba ku labarin samuda da ada bari ni ma ba ku labari Allah ya kiyaye mu wannan mutum ko shine lararu dan harisu Allah ya la'ance shi shi lararu dan harisu kana yati hirata ya tajiru wato yakan je wata kasuwa sai yi ciniki fa ya tari kutubul ahbarul ahadimi sai so littattafai waɗanda aka rubuta labarin babbauci kamar yanzu mu nan abinda za mu iya ta babbauci wato abinda duk ba larabci bane harshen duniya duka in ba larabci bane kamar yaren hausa barbarci fullanci yarabanci da sauransu dukkan su sunansu ajami abin da zai saba larabci a gurin balarabe da gurin allah sunansa ajam to shi littattafan kaji da harshen hausa ake ba da larabci bane idan an zo sai a dinga ga labarin tsuntsaye ga labarin gari kaza ga labarin gari kaza ba cewa Allah ce ai kaza Allah ce a bar kaza a nishadi kawai kamar yadda da ake muku asulman din nan waɗanda suke zuwa kamar yadda kuka asulman ba za a nuna muku cewa ga sifar abin da in kun yi Allah zai muku azaba ba ga sifar sallah yanzu da asulman sifar sallah ake nunawa sulman ya zama laifi a ce dai taron sulman din nan za a nuna muku ga yadda Allah ya ce ai alwala ga yadda Allah ya ce sarki ga yadda za a yi ruku ga yadda za a yi sujada ga yadda za a yi bauta wa Allah iri iri iri mara sai ga wani kan a taso daga Sulman ya fashe da kuka in ya ga irin aikin da ake so shi baya yi to amma da an je dama sai ihu a nuna maka mace a nuna ma ana zina a nuna ma yadda za ka yi sata a nuna ma yadda za ka daki wani ya mutu a nuna maka kuma yadda wato gashi makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nishadi yadda ya ga dama kai kuma ka to kana muna kana ihu bawan Allah Allah kiyaye mana to dukkan mutumin da ya halarci inda ake wani abu na shagali wanda ya saba wa tuna Allah mahaliccinsa wallahi ya shiga halaka dama wannan jiki namu amana ne ubangiji ya halice su gaban nan duka amana ne ya bamu dan mu kiyaye gun zuwan su da abincin su da aikin su in ba mu kiyaye ba kuma na ta kiyama su gaban Allah zai tambaya sai kyale mu mu tambayi gaban yace me muka yi da su mutum na ji gabasa za ta riga gaya wa Allah magana da daidai da daidai abin ma kai ta manta shi tuni ko ba yadda za a yi mutum ya musu Allah kiyaye mu to kun ji wannan mutum yadda yake yi shi na dan harisu domin ya shagalar da bayan Allah wato domin shi lahawu da la'ibu suna da bambanci to to me kace وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم kaji sai ya tara mutane a cikin maka wai hadisu bi halu makata yana zantar da su wannan littattafan mm, babbaucin wanda ba wa'azi bane a ciki bi kauli Mm, ya kulu yakan ce musu shi na laro yakan ce da mutanen maka inna muhammadan kun ga muhammadu din nan yuhaddisu kun hadisu adin wa samuda yana zantar da ku labarin ada mutanen annabi hudu da samuda mutanen annabi salu yana ba ku labarin su ko a cikin alqur'ani su ce i yana ba mu sai sai ya ce musu wa ana yuhaddisu kun hadisu farisa to ku zo ni kuma in ba ku labarin faris ku ji abin da aka yi wa rum da kuma rum fayatamlihuna hadisi sai su zauna yana faɗa su kuma suna rubutawa a cikin takarda yana faɗa suna rubuta labaran banza wanda ba Allah ya ce ayi kaza ba Allah ya ce a bar kaza wa ya tara kuna istima alquran saboda neman wannan labaran banzar ba za su je gurin karatu alqurani ba ya ka gani yanzu yanzu haka zancen da ake wani musulmi na can a cikin suliman gashi nan ko ana karatu alqurani bai zo ba wani gun ana karatun bai je ba wani gun ana karatun ilimi bai je ba ba ruwansa zai je ya gama wani na can gun tata wani na can gun karta wani na gidan giya kuma in ka kira musulmi ya ce na'am to kaji wannan kuma yadda suka yi na laru sai ya tare mutane ana ta hira ana labarai ana dariya suna rubutawa wa ya ya tarkuna istima alquran sai su bar zuwa gurin karatu alquran inda manzo Allah yake karantawa to irin waɗannan mutane ubangiji yace ya yi musu alkawari da azabu na limun azaba mai raɗin gaske Allah ya kiyaye mu innal ladina amanu amma kaga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da alqur'ani wa amilu salihati suka rika ayyuka na kirki lahum jannatun na'imi Allah ya ba su aljannan ni'ima tana can ya ajiye musu Allah ya sa da mu a cikin su ka me kace
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
khalidina fiha Allah na gwada mana irin halin aljanna da yace ya ajiye wa muminai madawwama ne a ciki ba sa fita ba a fushe su ba su mutuwa ba su rashin lafiya Allah ya kaddara musu ai muqaddaratan a barar kaddarawa ce gare su ai muqaddaran khuludun fiha an hukunta musu dawama a cikin ta idan ta kalwa idan suka shiga babu fita ba mutuwa ba tsufa ba ciwo wa da Allah hakan Allah ya alƙawarta wannan alƙawarin kuma gaskiya ne ba sabawa wa huwa shi ubangiji al-azizu murin jayi ne allazi la yaghlibuhu shay'un wanda duk duniya da lahira da sama da kasa ba abin da irin jayi Allah ba abin da ya gagari shine al-aziz wanda duk abin da ya tashi sai ya zartar ba abin da yake dakatar da shi wanda kuma in bai so yin abu ba mai ce masa sai yayi shine al-aziz wanda in ya tashi ba mai dakatar da shi in kuma bai tashi ba ba mai sa shi dan kwaɗayin ka taimake shi ko dan ka bai wani abu ko dan kusancin ku ba ka tilasta Allah wani abu ba ba zai yadda ba dan baya neman komai ga kowa kowa na neman ko komai gare shi da haka Allah ya ga mana a fili ma ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yuzhikum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi'aziz kaji inda Allah ya faɗa da kansa ya ce mutane ku tuna fa ku ne fa kuke bukatar wani abu a wajen Allah ko kana bukatar ɗa ko kana bukatar mata ko kana bukatar dukiya ko karatu ko sarauta ko kana bukatar gida ko gona ba mahalukin daidai wadata a wajen Allah ya ce ni komai ba na bukata a wajen Allah duk inda mutum Allah ya shi yana bukatar wani abu a gun Allah ko lafiya ko nisan kwana akwai dai abin da za in ya baka abu ɗari akwai wani saura da kake nema kuma a gunsa da wannan burin kuma za ka mutu baka samu ba to ashe wanda kake neman abu a gunsa shi ya kamata ka bi horonsa ka bar abin da baya so kuma dan ya baka wannan abu kuma yace shi fa baya bukatar komai ga kowa wallahi huwal gani Allah mawadaci ne alhamidu kuma abu ana ta gode mar in mun ga dama ma mu ce bamu gode Allah ba akwai masu gode masa kuma da haka Allah ya ce to saboda haka in ya sha in ya so yuzhibun duk sai halakar da mu gaba daya wa ya tabi khalqin jadidin yazo da sabuwar halitta wacce ba su taba sabansa ba su kuma rayu ba za su sabe shi ba har abada mu ya kyale mu ne falalan kawai dan baiwarsa amma ba dan kirkin mu ba Allah ya mana gaba da kasar to shine alhakim ubangiji kuma gwani ne wanda yake in yi abu ba wanda zai sake cewa wannan abin da kaza aka yi ya ya ajiye abu a muhallinsa Allah kenan in yi abu dama wannan abin haka ike ba mai mai da kuma irin wannan abin shine alhakim in ka ga ya baka wadata ita ce ta dace da kai idan Allah ya nufe ka da shiga aljanna wadatan nan kai ta aikin alheri ka gama jin daɗin duniya ka je ka shiga aljanna kuma ba dukiya take sa Allah ya kona mutum ba a'a aikin da za a aikata da dukiyar ne ba ruwan dukiya dama Allah ya gaya mana yace almanu mali wal jannatu jannati ko wa anta abdi abdi kuma dukiya ta Allah aljanna ta Allah kai kuma bawan Allah ne amma duk da haka ya maka izini yace to fashtar jannati bi mali ka sai aljanna ta man da dukiya ta in ka saya kuma in baka saboda haka ba sarauta take sa mutum ya shiga wuta ba aikin da zai aikata da ita shi zai kai shi wuta amma sarauta ba haramun bace annaba sun yi aikin haramun ko ko kwaya daya annabi bai taba yi ba kafu annabawa akwai sarakuna a ciki akwai wanda ma ya sarauta Allah ya masa alƙawarin ya roƙa Allah ya masa alƙawarin duk duniya har ta tayi ba za a kuma mulki irin nasa ba kaga annabi Sulaiman haka ya mulkin sa ko da ya mulkin ya ga mulkin ya kai bai taba ganin irin sa a tarihi ba tunda yake yace to yace wa habli mulkan la magili ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace Allah ka ban sarauta wacce bata kamaci wani dan adam daga nan har a tashi alkiyama ya sarauta irin ta ba Allah kana da baiwoyi da yawa ba ni mana yace na baka mulkin sa ba wani mai mai da shi har abada ka kuma annabi ne kuma mursali ne ko mai tsoron Allah ne bai taba saba Allah ba cikin wannan mulkin ashe ba sarauta take sa Allah ya kona mutum ba a sai dai aikin da zai aikata da ita in bai bi daidai ba to nan ne kuma haka kuma wannan ko in bai bi daidai ba malami ma da yawa zaka samu ranar alkiyama an zarge su da igiya ana ana ta dukan ina ruwan Allah da karatu shine mai karatun ya baka aro dan kai amfani da shi to in baka ba hanyar da yake so ba to shikenan sai ya cire karatun ya bar nama da kashi ai ta musu azaba Allah kiyaye mu Allah ya sa mu cika da imani to shine Allah yake gaya mana allazi la yadahu shay'an sarki ne alhakimu gwani wanda baya aje wani abu illa fi muhalli sai a mazaunin sa idan kuka ga dan haka jama'a kar a rika hasada idan ka ga mutum wato alal misali ku jama'an musulmi ne sai wanda zai muku sarauta a garin ku ko a unguwarku sai aka nada kafiri wanda baya sallah amma ku duk masallata ne to kar ku ce wannan abu bai daidai ba kar kuma ku yi bakin ciki da sarautarsa a ku rike shi hannu biyu ya gama sarautarsa in ya gama kuna nan wata sai Allah ya dauko ya ba wani musulmi a cikin ku kuma ya sarauci unguwa ta ko garin naku abin duk da Allah ya ajiye wannan ajiyar ita ce mai kyau akwai gyaran da abin da zai muku da ba haka ya ba da abin ya tuke ku to da haka jama'a a rika kula a rika ladabi da ladabin alqur'ani abin duk da mutum zai duba alqur'ani abin da yake to Allah gwani ne ya ba wannan ya ba wannan in dukiya ce ya ba wannan ya ba wannan sai ga ta shekara 40 kana neman kuɗi sai wani ya ta shekara 20 ya zo ka zama yaron ka ashe in wayo ne da kokari ka fi amma Allah shi ya so ya ba da yawa din saboda haka ya ajiye abin a muhallin ka Allah ya ba mu gane gaskiya to me kace خلق السماوات غير أمد خلقها والكيف يقدر ما فيها
Yaki, yaki.